الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala kowa mai komi wanda cikin ikonsa da ya dasa a ya kaddara rayuwarmu zuwa wannan lokaci kun ba mu ikon dawowa domin ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai tsarki da muke gabatarwa a wannan wuri mai albarka a yau muna litinin a yau muna litinin 24 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karata 446 wanda ya daidai da 24 ga watan uku miladiya 2025 a idan ba manta ba jiya mun kwana karshen aya ta 29 fadin ubangiji subhanahu wataala wal inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuklifuhu wa huwa khairur raziqin yau kuma za mu tashi kan aya ta 40 a muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya dafa mana cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayanin sa zamu tashi fadin Allah wa yawma yahshuruhum jami'a na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa yawma nahshuruhum jami'an ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ubangiji yace wa yawma yahshuruhum jami'an tuna ranar da ubangiji zai tara mushrikai gaba daya wato zai tara su summa yaqulu lil mala'ikati sannan sai ubangiji ya ce wa mala'iku a haula iyyakum shin waɗannan ne iyyakum kanu ya abudun wato suke bauta muku ma'ana bi ta haƙiƙil hamzataini ko kai ibdali ko kace a haƙula iyakun ko kuma kai tasilinsa ba kai kai ta haƙiƙinsa shine a haƙula iyakun kanu ya abudun shin waɗannan su ne wato suke bauta muku a gidan duniya ƙalu subhanak mala'ikun nan za su kare kansu su ce subhanak tsarki ya tabbata a gare ka ma'ana tanzi halaka an shariki tsarki ya tabbata gare ka wato gabarin abokin shirka anta waliyuna min dunihim ubangiji kai ne mai jiminta lamarinmu koma bayan waɗannan mutanen ma'ana lamuwa la ta bainana wa bainahum min jihatina mu dai ta gurin in ji mala'iku za su ce babu wata alaka tsakanin mu da su babu wata soyayya babu wata alaka ko ta kusa ko ta nesa wato tsakanin mu da su balkanu ya abu da jinna sai dai su dai suna bauta ma aljanu ne wato a gidan duniya suna bauta ma shaidanu ne saboda yutidunahum fi ibadatin iyana so suke biye wa shaidanu a da'awarsu cewa wato suna bauta mana a kasaruhun bihin muminun yawa yawansu sun yi imani wato wato Allah ya ce a kasaruhun bihin muminun yawancin su sun yi imani wato da su shaidanun ai musaddiqo na fi ma yaquluna lahum suna gaskata abin da shaidanun suke gaya musu wannan ayan tana nuna cewa mala'iku ranar lahira za su barranta da mutanen da suke musu bauta duk mutanen da suke da'awar wai suna bautar mala'iku ne to ranar lahira mala'ikun za su barranta ga wa'inan mutanen za su tsarkake ubangiji da Allah ya tambaye su cewa wa'annan cewa ranar da za a tara mushrikai wa'anda suke da'awar cewa suna bauta mu aljanu Allah madaukakin sarki zai tambaye su waɗannan wai ku suke bautawa za su ce subhanaka sarki ya tabbata a gare ka wato gabarin wato abokin shirka anta waliyuna min dunihim ubangiji kai ne mai jibinta lamarinmu wato koma bayan waɗannan mutanen ma'ana babu wata soyayya babu wata alaka ta bauta tsakaninmu da waɗannan mutanen balkanu ya abudun jinna su dai suna bauta ma aljanu ne suna biye musu shaidanu suka raya musu wato wato wato cewa su bauta ma mala'iku amma mala'iku ba su ma san suna bauta musu ba akasaruhum bihim mu'minun Allah ya ce yawa yawan su suna imani da shaidanu ne ma'ana suna gaskata abin da shaidanu suka yi musu wato shifta kala ta'ala sai Allah ya ce fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'd wato yau wato la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darran a yau ranar alkiyama babu wani a cikin ku tsakanin mai bautar da wanda ake bauta mar babu wani wanda yake mallakar naf'an amfani yayi wa mutum dalilin shiga aljanna ko ya masa dalilin wato hana shi shiga cikin azabar ubangiji kaga wannan babin amfani kenan wala darran ko kuma mutum ya mallaki cutarwa wato ga wanda kenan bai bauta masa ba a duniya ya saka shi a gidan wuta ko kuma wato ya hana shi lada wanda a dalilin ladan wato zai shiga gidan aljanna ma'ana a ranar lahira babu wanda yake mallakan komi sai Allah subhanahu wataala sai dai wanda kuma Allah ya mallaka masa ceto wannan shi ma ba zai yi ceton ba illa liman azina lahu sai ga wanda Allah ya masa wato izinin ceto din saboda haka sai Allah yake cewa fal yawma a wannan rana la yamliku ba'dukum li ba'd shashan ku bai mallaka ga shashe ba wato tsakanin mai bauta da waɗanda aka bauta naf'an amfani kamar ceto wala daran ko kuma wato cutarwa kamar azaba wa naqulu ubangiji ya ce za mu ce malillazina zalamu waɗanda suka cuci kansu da kafirci zuku azaban nari ku dandane azabar wuta allati kuntum biha tukazibun wanda kuke karyata ta wato a gidan duniya su mala'iku da aka bauta musu za su barranta za su barranta ga masu bautar domin za su ce anta waliyuna min dunihim ubangiji kai ne mai jibinta lamarin mu wato koma bayan su saboda haka kenan sun barranta daga waɗanda suka yi musu bauta saboda haka su kuma masu bautar za su yi da wasu bauta mala'iku a nan kuma mala'ikun za su barata su mala'iku da yake sun bi Allah shikenan su sun kubuta idan har mutum wato ya bauta ma wani Allah idan wani Allah wato mutumin kirki ne kamar da kafirai suke bauta ma annabi Isa annabi Isa tsakaninsa da ubangiji ba wa matsala yawa saboda haka kuma bai ce su bauta masa ba saboda haka ranar lahira shi ma zai barranta haka uzairu zai barranta ga masu bauta masa haka masu bauta bala'iku su ma za su barranta daga masu musu bauta saboda haka idan mutum ya yi bauta wato a wani Allah ya sani wato ya yi asara wato cikin gudanar da bautarsa ba shi da sakamako domin wanda ya bauta man a ranar lahira bai da mallakan amfani wato bai da mallakan cutarwa saboda saboda haka bautar da take amfani a ranar lahira ita ce bautar Allah shi shi kadai ita ne bautar Allah shi shi kadai idan ka bauta ma Allah shi shi kadai to za ka samu amfani a wajen Allah in kuma ka bauta ma wani Allah to shi kenan ko ba za ka samu wanda zai ije maka azabar ubangiji ba wa iza tutula alaihim wa iza tutula alaihim ayatuna bayyinatin qalu ma hadha illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum وقالوا ما هذا إلا إفك مفتري وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين Ubangiji ya ce wai za tu tula alaihim ayatuna in an karanta makafirai ayoyinmu alƙur'aninmu Allah ya ce bayyanatin waɗanda suke bayyananu akan harshen annabi sallallahu alaihi wasallam ƙalu sai su ce ma haza illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum wannan muhammadu ba wani bane ba manzo bane a wani mutum ne wanda kurin yake so ya kange ku ya hana ku bautar abin da iyayenku suke bautawa za su ce masa wato za su ce wa mutanensu wato ma haza illa rajulun wannan mutum ne kurin yuridu an yasuddakum wanda yake so ya kange ku amma kana ya abudu aba'ukum wato ya hana ku bautar wato abin da iyayenku suke bautawa minal asnami daga gumaka wa qalu za su ce ma haza illa ifkun wannan alqur'anin ba komai bane face kire wato ƙarya ce aka kirkira aka jingina wa Allah muftaran wanda aka kirkire ta wato ifkun ƙarya ce muftaran wanda aka kirkira tunani ne wanda yake mai zulfi aka kirkiro domin a ɗauki hankalin mutane wa qala allazina kafaru kafirai za su ce ma alqur'ani Allah ya ce wa qala allazina kafaru lil haqqi kafirai za su gaya ma alqur'ani lamma ja'ahum yayin da ya zo musu in haza illa sihirun mubin wannan ba komi bane wato face sihiri wanda yake mabayyani Allah sai ya ce wa ma atainahum min kutub آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير na'am ubangiji ya ce wa ma atainahum min kutubin wato mu ba mu ba su wasu littattafai ba yadrusunaha waɗanda suke karantawa a hannunsu wanda za su gane cewa a cikin littafin an ce muhammadu wato, wani mutum ne wanda yake kirkiran karya jingina wa Allah ko kuma a cikin littafin nasu su gane cewa alkur'ani wato ƙarya ne ba mu ba su wani littafi da suke karantawa ba wa ma arsana ilaihim qablaka min nadhir ko ba mu aiko wani annabi kafin ka biya muhammadu balle annabin ya zo ya ce musu idan wani annabi ya zo ya ce muku ne shi annabi ne kar ku gaskata shi ba mu aiko wa mutanen maka annabi ba to ina suka gano cewa kai din ba annabi bane ina suka gano cewa abinda aka sauka maka na alqur'ani cewa ba wani littafi ne daga wajen Allah ba Allah ya ce to amma ba su suka fara wannan ba wa kazzaba allazina min qablihim wa kazzaba allazina min qablihim wa ma balagu isha ma atainahum wa kazzabu rusuli fa kaifa kana nakir ubangiji ya ce wa ma'ati na min kutubin yadrusuna ha ban ba su wani littafi da suke karantawa ba wanda a ciki za su samu ilimin da za su karyata ka ko su karyata alqur'ani wa ma arsana ilaihim qablaka min nadhir wa ma aiko musu wani annabi mai gargadi wanda zai zo ya karyata ka ba ko kuma wato ya karyata littafin da ka zo da shi Allah ya ce wato famin aina kazzabu to ina suka samu dalilin da za su karyata ka wa kazzaba alladhina min qablihim amma ba su ne farau ba ai waɗanda suka zo kafin su ma sun ƙaryata manzanninsu Allah ya ce wa ma balago mi ishara ma atainahum su mutanen makka ai ba su samu 1% din abin da muka ba mu waɗancan ba a cikin dukkan abu janibe rayuwa a cikin dukkan janibe rayuwa abin da ya shafi nisan kwana abin da ya shafi wato wato basira na kere-kere kimiyya ta gine-gine abin da ya shafi dukiya ta kasuwanci abin da ya shafi wato karfin tattalin arzikin kasa da kuma karfin rundunar yaƙi duk abin da muka ba wa mutanen baya mutanen makka ba samu 10% ɗinsa ba wato ba samu kashi ɗaya cikin goma ba shine mai ishar ba samu wato ɗaya cikin goma na abin da muka ba makafiran baya ba Allah ce fakazzabu rusuli waɗannan manzannin suka karyata waɗannan kafiran so su waɗanda na baya kenan waɗanda Allah ya basu abin da bai ba mutanen makka ba Allah ce fakazzabu rusuli suka karyata manzanni na fa kaifa kana nakir yaya ne ne inkari na ya zama wato a kansu ma'ana ka je ka tambaya yaya azaba ta sauka a kansu ku je ku binciki labarin samudawa ku binciki labarin adawa ku binciki labarin mutanen annabi shu'aibu ku binciki labarin mutanen annabi lut abin da muka basu ga mutanen saba'u da muka karanta tarihin su kwanan nan Allah ya ce abin da muka ba wa kafiran baya mutanen makka ban ba su ɗaya bisa goman abin da muka ba ma kafiran baya ba amma me ya faru da so karyata manzanni na ji ubangiji sai ce fakai fakana nakir yaya azaba ta ta zama akan su nakir ya inkari na ya zama akan abin da wato suke aikatawa wato shine ubangiji ya samkar musu da azaba ya kuma halakar da su saboda haka kuma abin da ya samu na baya in ba ku yi hattara ba wato zai iya samun ku ولنا ما قل إنما أعيذكم بواحدة أن تقوموا لله مثلي وفرادي ثم تتفكروا ما بساهركم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد Ubangiji yake cewa, Kul ka gaya musu ya Muhammadu, inna ma a izukun bi wahidatin, ina muku wasiya ina umurtanku bi wahidatin da abu guda ɗaya menene abu guda ɗayan shine an taqumu lillahi ku je ku tsaya dan Allah masana wa furada mutum bibbiyu bibbiyu wa furada ko mutum ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya kuma tafakkaru ku je ku yi tunani ku je ku yi tunani da kuke jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallam hauka wani lokacin ku ce wato hankalinsa ya tabu wani lokacin ku ce boka ne wani lokacin ku ce mai sihiri ne ya ce kuna jingina masa wato tabuwar hankali saboda mai saboda ya ce a bar bautar alloli a dawo a bauta wa Allah guda ɗaya mahalicinku mahalicinsa mahalicinsa mai da kasai sai kuke jingina masa hauka Allah ya ce ku dubi annabi sallallahu alaihi wasallam ku je ku yi tunani a rayuwarsa a gaban ku aka haife shi kun san shi dan dangi ne dan cikin ku ne gaban ku aka haife shi gaban ku ya tashi kun shaide shi da amana kun shaide shi da kyautatawa kun shaide shi da tausayi kun shaide shi da gaskiyar magana kun shaide shi da ɗabi'u kyawawa a cikinku kun yi shaida ba ma mutum irinsa wajen alkawari cika alkawari wajen rikon amana wajen faɗar maganan gaskiya wajen tausayawa mutane wajen alkawari wajen dukkan ɗabi'a wadda take a ɗabi'a mahamuda alkasulatul mahamuda ɗabi'a mai kyau kun yi shaida cewa manzon Allah yana sahun gaba kanta to ku je ku wannan tunanin yanzu wanda kuka shaide shi da wannan tun daga tashinsa duk wani abu da yake na zubar da mutunci ba ku taɓa ganin wannan mutumin nan a cikinsa ba da ya zo yanzu ya ce muku shi annabi ne sai kuma ku ɗauki hauka ku jingina masa shi ne Allah ce wato ina muku wa'azi ma'ana ina muku umarni inna ma a izukun bi wahidatin ina muku umarni da abu ɗaya menene abu ɗayan an ta ƙumun layin masana wa furada ku je ku tsaya ko mutum bibbiyu ko mutum ɗaɗɗaya sun mata tafakaru kowa ya je tunani kowa ya je tunani ya bincike a halin annabi sassalmi yanzu halayensa da ɗabi'arsa ya yi kama da halin mahaukaci ya yi kama da halin mutum da za a jingina masa hauka Allah ce ma bi sahibikum min jinnatin babu aljani tabin hankali tattare wato da wannan aboki naku shine Muhammadu in huwa ila nadhirul lakum bayna dai azabin ashadid shi dai ba komai bane face wato mai gargadi gaba gare ku wato daga azaba wanda take wato mai tsanani inda wani laifi ma in asai wato inda wani laifi ma da za ku jingina masa shine yana muku gargadi in ba ku bi Allah ba kun daina bautar gumaka ba wato za ku mutu kuma ku shiga cikin azaba mai tsanani a wajen ubangiji in yana da laifi wato wannan shine laifinsa Allah yake cewa wato in huwa shi Muhammadu ba kowa bane illa nadirun sai dai mai gargadi ne lakun gare ku bayyana ya dai azabin shadid gaba ga azaba mai radadi a gidan lahira in asaitumuhu in kun saba masa qul ma قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد Allah ya ce kulka gaya musu ma sa'altukum min ajarin a wajen isar da sakon nan ba roƙe ku biya ni lada ba ban ce ku bani lada ba wato fahuwa lakum in ma kun hada wani kayan lada ku rike abun ku naku ne ni ban ce ku bani lada ba in ma da wani wanda ya ce eh na cancanci a bani lada a ku rike abun ku kowa ya rike ban bukatar ko kwandalar ku Allah ya ce manzon Allah ya ce musu in ajariya in ma ina da lada inda inda nake tsammani ma a biya ni sakamako illa Allah yana wurin Allah wa huwa ala kulli shay'in shahid Allah kuma mai shaida ne akan koyi mutali'un mai tsinkaye ne ya alamu sidiki Allah ya san gaskiya ta abin da nake gaya muku ni an aiko ne isar muku sako ne wanda ya ji ya ji wanda ya ƙi ji shi kenan zai ga sakamakon wato ƙin jinsa shi dan sako ai bai kamata ya laifi ba saboda haka manzon Allah yake cewa qul ma sa'altukum min ajrin ni ban tambaye ku lada wajen isar da sako ba balle ku ce na takura muku ban ce ku hada min hatsi ba ban ce ku hada min kaza ba ban ce ku hada min kaza ba balle ku ce na takura muku a'a in ma kun tara fa huwa lakum wannan naku ne ma'ana la as'alukum alaihi ajran ni ban tambayi ko lada a wurinku ba ko guda guda daya in ajari illa ala Allah sakamakon wato abin da na isar muku inda sakamako to sakamako na yana wajen Allah ne huwa ala kulli shay'in shahid Allah kuma iko ne yana kallon duk abin da yake faruwa wajen gaskiya ta wajen isar muku sako da kuma karyata sakon ku da kuke kulinna rabbi قلنا الذي يكسب بالحق نعم.
الله مذيب na'am ubangiji yake cewa wato kulka gaya musu inna rabbi ya qazihu bil haqi lalle ubangiji shi yake jefa gaskiya wato a zukatan annabawansa ya qazihu bil haqi ma'ana yulqihi ila anbiya'ihi Allah shi yake jefa gaskiya shine wahayi alqur'ani wato a zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam allamul ghuyub ubangiji kuma shine wato masanin wato gaibi shine ma gaba an kalki fi samawati wal ardi abin da ya buya wato ga halitta a cikin samai ko kuma a cikin ƙasa Allah biyu ya san shi to da ubangiji shi yake ku kuna ƙaryata wahayin da Allah ya yi wa annabi sallam amma kuma Allah ta'ala shi yake jefa wato gaskiya a cikin zukatan wanda ya ga dama wato sai kuma su yi magana wato da gaskiya ubangiji shi ya wahayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani manzo Allah kuma yake magana da wahayi saboda haka Allah ya san gaibu abinda kuke da awa na jingina manzan Allah taɓin hankali wannan babu komai tattare da shi wato sai dai kurin abin da ya zo da shi ne wato kuke inkarinsa na'am قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد نعم.
قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي نعم.
وإن اهتديت فبما يوحي مم.
إلي ربي إنه سميع قريب ubangiji ya ce kulka gaya musu ja alhaku gaskiya ta zo shine musulunci musulunci ya zo wa ma yubdi'ul batila ƙarya kuma ba za ta sake wato zu dawowa ba tunda musulunci ya zo shikenan Allah ya alƙawari zai cika addinin sa tunda dai musulunci ya zo to ƙarya kuma ta tafi kuma tunda musulunci ne ya fara bayyana tun yana yar wuta yar dil da ake hangota a nesa a ɓoye har ta zo kuma wato ta cika duniya Allah ya ce wa ma yubdi'ul batilu ƙarya ba za ta sake wato dawowa ba shine kafirci wa ma yu'idu sannan kuma ba za ta wato komo ba ita can yubdi'ul batil ba za a sake wato ƙarya ta sake faruwa ba tunda alkur'ani ya zo ya sauka manzon Allah ya zo ya bayyana wa ma yu'idu wato in kuma ta buce musulunci ya riga ya ci wuri to ƙarya kuma ba za ta sake wato komowa ba ma'ana ai lam yabqa lahu asar ba za a sake samu wato tasirin ta ba Allah saka ubangiji ya ce wato kul ka gaya musu in dalaltu in ma har na kauce a barin a wato bisa hanyar daidai in dalaltu in na bace an alhaqi ga barin gaskiya fa inna ma adullu ala nafsi laihun bacewa ta yana kaina idan abin da na zo da shi ƙarya ne laifin ƙaryata yana kaina ba za a kama kudu wato da laifin ƙaryata ba ma'ana ismu dalali alaiha wato zunubin ƙaryata yana kan rena wa in hitadaitu amma kuma idan a shirye nake in na shiryu in na riski shirya daga wajen Allah maɗaukakin sarki wato fa bima yuhi ilayya rabbi to dalilin shari'ata shine bisa abin da ubangiji na wato ya shirya da daga cikin alkur'ani da hikima wannan yana daga cikin tarbiyya mai kyau mummunan abu mutum ya jingina wa kansa amma kyakkyawa kuma sai ya jingina wa Allah mun gane ko mummunan abu ka jingina wa kanka yawa shi yasa a a khidir a tafiyarsu da suka yi da da da a yusha'u bin nun a tafiyarsu da annabi Musa lokacin da za su tafi wurin kirzar daukan ilimi da Allah ce zai same su dauki ilimi ai Allah ce su dauki kifi su sa a cikin jirgin ruwa ko suna ci a cikin wannan jirgin ruwan lokacin da jirgin ruwan inda jirgin ruwan ya samu rai ya fada ruwa to aka ce a wannan gurin ya duba wani tsibiri a gunnan zai ga kizar din zai ga kizar din wanda ake ce masa annabi halluru zai gan shi a gurin annabi Musa ya je gurin sa ya dauki ilimi to suka yi doguwar tafiya a ruwa suna cikin tafiya annabi musa ya gaji ya bacci kidir yana zaune yana kallo kifin nan ransa ya dawo kifin da ake cin ake kalace a cikinsa ransa ya dawo ya tsalle fada kogi maimakon ya tashi annabi musa ya ce masa kifin nan fa abincin mu faga shi ya samu rai ya fada kogi sai bai gaya masa ba saboda haka suka shiga da tafiya har sai da suka wuni suna tafiya annabi musa ya farka ya ce masa atina gada ana da kallaki na min safari na haza nasaba kawo mana abincin mu nan mu ci wannan tafiya ta ma akwai wahala to shine yake bashi labari cewa ai lokacin da suka zo wajen wani fan dutse a lokacin kifin ya samu rai ya koma cikin ruwa sai ya ce wa ma an sanihu an azkurahu wa ma an sanihu illa shaytanu an azkurahu babu abin da ya mantar da ni na tuna maka kifin nan ya samu rai ya koma ruwa sai shaidan mun gane ko to abin da yake mummunan abu ana so bawa ya jingina wa kansa amma kyakkyawa sai ka jingina wa Allah ka ce wallahi Allah da ya taimake ni sai na tuno sai Allah ya taimake ni na tuno amma kar ka ce Allah ne mantar da ni ka ce shaidan shaidan ne mantar da ni to wannan shine ladabi wa Allah yawa ai ba wanda yake mantarwa da tunatarwa sai Allah amma ladabi ne da ya kamata a yi wa Allah ka jingina wa Allah kyakkyawan abu wannan shine ladabi amma mummuna abu sai ka jingina wa kanka shi yasa annabi sallallahu alaihi yake gaya wa mutanen makka Allah ya ce kulkace musu in dalaltu in har ma na bace a hanya fa inna ma adullu ala nafsi tunda nazo in ce muku annabi ne ni Allah ne ya aiko ni wannan alqur'anin Allah ne ya mun hayin sa in zo in karanta muku to in abin da na faɗa ƙarya ne to laifin ƙaryar a kaina ne yace wa in hitadaitu in kuma abin da nazo da shi dinnan shiriya ce shiriya ce wato shiriya ce ya ce to fa bima yuhi ilayya rabbi shiriyar ta same ni ne ba ni kaina ba a dalilin abin da ubangiji na min wahayi da shi yawa kaga tunda shiriya abu ne mai kyau sai jingina wa ubangiji sannan kuma bata kuma sai jingina wato kansa Allah ce innahu sami'un ubangiji ubangiji na yana jin wato wanda ya roke shi karibun kuma yana da kusa yana kusa wato ga wanda ya roke shi Allah ce walau tara walau tare izi fasihu fala fawt wa ujizu min makanin qarib na'am ubangiji ya ce walau tara ya Muhammadu da za ka gani wato isfazi'u wato ko yayin da kafire za su shiga wani firgici mai tada hankali inda albasi a lokacin tashin alkiyama la ra'aita amran aziman wala da kaga lamari mai girma da kaga irin yadda za su firgita a lokacin tashin alkiyama wato Allah ya ce a wannan rana falafauta babu wani wato gurin kubuta babu inda wani zai je wato ya kubuta ai ma'ana fala fauta lahum minna babu wanda zai kubuta da babu wanda zai kubuta a cikin su daga gare mu ma'ana la yafutuna ba za su tsere mana ba wa ukizu min makanin qarib za a danke su wato a wani guri wanda yake wato makusanci shine kaburburan su kowa zai fito a kabarinsa Allah ya ce babu inda za su je su manzo Allah sallallahu ya gaya mana an zo tashin alkiyama wato za a tara dukkan wato mutane wato a hada su a guri daya sannan sai a kawo aljanu sai a kewaye mutane da su sai a kawo dabbobi a kewaye aljanu da su sai mala'ikun sama ta ɗaya su sako su kewaye dabbobi sai na sama ta biyu sako su kewaye mala'ikun sama ta farko sai na sama ta uku sako su kewaye mala'ikun sama ta biyu har mala'ikun sama ta bakwai duk a kewaye sannan Allah maɗaukakin sarki zai kira zai ce ya ma'ashar jin wal insi ya ku taron mutane da aljanu in istata'tum an tanfuzu min aqdaris samawati wal ardi fanfuzu duk wanda ya samu damar inda zai gudu ko ta sama ko ta ƙasa to ya gudu duk wanda yake ga zai gudu yake ga da wata kofa da zai je buya ba a gano shi ba ba a san da shi ba a filin alkiyama Allah zai ce fanfuzo kowa an bashi lasin ya gudu mutane za su yi tsit Allah da kansa zai bada ansa ya ce la tafiso na illa bisulani da babu wani guru gudu babu wani gurin buya babu wanda zai tsira illa bisulani sai wanda ya zo da hujja ita ce ya zo da kalmar shahada shine wanda ya mutu da imanin kaɗe ta Allah da kuma to aiki mai kyau shine sultan din sai wanda ya zo da certificate din da yake cikin sa akwai la ilaha illallah muhammadu rasulullah saboda haka Allah yake cewa wa ukizu min makanin qarib za a danke su a kusa babu inda mutum zai gudu ya je shi wa qalu amanna wa qalu amanna bihi wa annahum mutanawishun min makanin ba'id وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وزيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب وبنجي يتي وقالوا آمنا به كافري أبيلن القيامة za su rika cewa amana bihi mun yi imani da shi shi dinwa annabi sallallahu alaihi wasallam ko alqur'ani yawwa za su ce mun yi imani da shi amma fa alahira ne za su fada tunda sun ga abin da so gani za su ce ran nan kan amanna bihi mun yi imani da shi Allah ce wa anna lahum tanawushu yaya za a yi yau kuma su kamo imani imani yana duniya ai ai tsakaninsa da, da, imani yau ai baunun ba'idu ai tsakaninsu da imani kamar mafudar rana ne da mafadarta babu yadda za a yi lokacin kuma su miƙa hannunsu su jawo imani an bar imani a duniya domin a can ake yin imani kuma imanin ya yi amfani amma a nan lahira nan kuma sakamako ne sakamako ne a gidan duniya shine gidan yin aiki kai imani kai aiki amma lahira gurin karban sakamako ne saboda haka imani a lahira baya amfani Allah ya ce wa anna lahum tanawush yau kuma yaya za a yi su fusgo imanin nan da ake yin sa a duniya ya zo lahira kuma yau ya musu amfani ubangiji ya ce yaya za su fusgo shi min makanin ba'idin daga wuri wanda yake wato manisanci daga mahallinsa domin ai su yanzu suna lahira mahallin imani kuma yana duniya kaga ai tsakanin lahira da duniya ai tafiya ce mai nisan gaske ba shi yasa an tafi ma ba a dawowa yasa duk wanda ya tafi ba zai dawo ba saboda me saboda babu hanyar dawowa amma akwai hanyar tafiya ga sunan birjik hanyoyin tafiya lahira birjik ga sunan yawwa wani nama zai je ya je samu mahauci ya samu kayan ciki mai kyau ya yi ciniki ya ɗauko gida a zo a masa farfesu ya ci ya tsinke da gudawa ya mutu haɓar hanyar tafiya lahira ga sunan birjik hanyar tafiya lahira ga sunan wani ruwa zai sha yana gama shan ruwan ya kulle shi ya mutu saboda haka hanyoyinsu asbab na mutuwa ga sunan latu addu'a latu husa kace kace suke amma hanyar dawowa daga lahira a dawo duniya ko ɗaya babu ko ɗaya babu shi yasa Allah ya ce anna lahum tanawushu yaya za a samu daman fusgo da imani min makanin ba'idin a guri wanda yake nesa wa garka faru bihi min qablu ai da sun kafirce kafin wannan rana ta lahiran sun kafirce ai wa garka faru bihi sun kafirce da annabin ko kuma sun kafirce da alqur'anin min qablu wato tun a can baya a gidan duniya wa ya ƙazifu na bilgaibi min makanin ba'idin wato suna wato jifa da gaibi wato daga guri wanda yake manisanci shine bai ma gaba ilmu wato cikin abin da wato iliminsa ya ɓuya musu ai cewa suke ba tashin alkiyama babu hisabi suna jefa magana cikin abin da ba su da ilimi cikin abin da ba su sani ba Allah ya ce wahila bainahum wa ma yastahun a ran nan sai Allah ya sa a shiga tsakaninsu da abin da suke so menene abin da suke so su dawo duniya su imani su aiki mai kyau Allah ce wahida bainahum a ran nan sai a tsare tsakaninsu wato ko kuma me suke so a ran nan su imani kuma a yarda da imanin su a saka su a aljanna a ba su abin da ake ba ma masu imani a gidan aljanna Allah ya ce wahila bainahum sai muka aka shiga tsakaninsu wato ma tahuna da abin da suke so ko dai imanin ko kuma wato dawowa duniya din Allah ya ce mu musu haka ne wato kama fu'ila bi ashiyaihim kamar yadda muka aikata ma sauran abokanan kafircin su na sauran al'ummai min qablu wanda suka zo kafin su innahum kanu fi shakkin murib su ma lalle sun kasance cikin kokonto wanda yake mai aukuwa game da wato imani da annabawan da aka aiko musu game da imani da lahira game da wato imani da tashin alkiyama na'am سورة فاجر مكية وهي ست وأربعون آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاجر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا نولي أجنحة مثني وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير آه. wannan sura ana kiranta da surat fatir surat fatir wato saboda fadin alhamdulillah fatir samawati wal ardi ana kiranta da surat fatir wannan shine abin da majoratin malaman tafsiri suke fada amma imam al-bukhari da imam turmidi sun fitar da hadisi cewa waɗansu malaman tafsirin suna kiranta wato suratul mala'ika ana kiranta suratul mala'ika saboda fadin Allah ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba yazo da firkalki maisha wasu suna ce mata suratul malaika wasu kuma suna ce mata wato suratul fatir wannan sura ita ce sura ta 35 cikin jerin surorin alqur'ani yan ka dauko kirge wato daga sama a wajen saukarta kuma ita ce sura ta 43 a wajen sauka ta sauka bayan suratul furqan wato kafin suratul maryam tsakanin suratul furqan da suratul maryam a nan wannan sura ta suratul fatir wato aka ta sauka wannan wannan sura tana da ayoyi 46 wato in ji malaman madina da malaman sham amma malaman kufa suka ce ayoyinta wato 45 ne ayoyinta 45 ne wannan sura a maka aka saukar da ita kamar da na faɗa tana da ayoyi ko waɗansu sun ce 55 45 waɗansu ce 40 wato da shida ta fara da alhamdulillahi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wato wato Allah madaukakin sarki ya gode wa kansa da kansa kamar wato yadda wato ta fa suratul saba'i ita ma wato ta fara alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ma'ana in ba ku yi Allah godiya ma ku halitta to Allah ya gode wa kansa wato da kansa Allah yake saboda wato ya girmama kansa malamai suka ce ta'azima lillahi ta'ala saboda ubangiji ya girmama kansa sannan kuma ta'alima likarkihi domin ya sanar da bayansa kaifiyatu sana alaihi da kuma wato za a yi masa godiya saboda haka shi yasa sai Allah ce alhamdulillahi ana takadirin kulu kamar a ce ku ce alhamdulillahi ne wato godiya ta tabbata wato ga Allah fatir samawati wal ardi ubangiji shine mahalicin samai shine kuma wato mahalicin kasai ma'ana shi halicce su ba tare da ya ga misalin a gurin wani ba shine bigayar misalin sabaka ba tare da wani misali wato da ya riga ya ba ja'ilul mala'ikati ubangiji shi ya sanya mala'iku rusulan su zama manzanni zuwa gurin annabawa uli ajni hatin masana wa thulatha wa ruba'a mala'ikun suna da fukafukai wasu suna da wato fiffike wato bibbiyu bibbiyu wasu suna da uku uku wa ruba wasu suna da fiffike hudu yazidu fil khalqi ma sha Allah madaukakin sarki yana karawa cikin halittarsa abin da ya ga dama saboda haka manzon Allah ya taba kallon mala'ika Jibrilu da fuka-fike guda 360 yazidu fil khalqi ma yasha kenan Allah yana karawa cikin halittarsa abin da ya ga dama lokacin da ya bar kogon Hira inda aka je aka fara masa wahayi yana tafowa wato zai dawo gida cikin tashin hankali da damuwa a lokacin mala'ika Jibril yake fito masa ya ce masa ya Muhammad sai ya ganshi ya ce sai na ganshi da fakafakansa a'a ashe zuwansa Isra'ila da Miraji ne wannan zuwansa wato wato wato kogon hira ya gan shi ne wato ya toshe kofofin sama da wato daga mafudar rana zuwa mafaɗar rana wato fuka-fikin nasa sun toshe gurin gaba daya haka ya gan shi amma zuwansa isra'ili da miraji nan ne ya gan shi yana zaune da fuka-fikensa guda 360 allah ya ce wato ko ya zidu filkar ma sha allah yana karawa ne wato cikin halittarsa abin da ya ga dama malam yake cewa wato malam da makshar yake cewa ra'atu fi ba'd kutubi wato a waɗansu littattafai yake cewa wato ni na gani anna sanfan min almalaikati lahu sittatu ajnihatun cewa wasu dangi daga cikin dangin mala'iku suna da wato fukafukai guda shida fajanahani yalfona bihi ma ajsaduhum fukafuke biyu sai rufe jikinsu wajinahani litairi yasirina bihi ma fi fil amri min umurillah fakafiki biyu suna farkawa su yi tafiya da shi cikin wazartar da umarni daga cikin umarnin Allah wa janahani fakafiki biyu kuma ala wujuhim sun sa akan fuskokin su haya min la su rufe saboda jin kunyar Allah ya zo a hadisi yake cewa ra'aytu jibrila inda sidratul muntaha na ga mala'ika jibrilu a magariyar tukewa sidratul muntaha wa lahu sittu mi'ati jinahin yana da wato fakafiki guda 300 160 mi'atu ko 600 da fukafikinsa guda 600 ya tanasaru min ra'asihi ad-dur wal yaqut wato wato durri wato wato ruwan kamar mai zubar da gumi to amma shi kuma wato ruwan gumi ne kamar na gwalagwale yake diga wato a jikinsa durri da yaquti an sake rawaitowa cewa manzon Allah ya tambayi mala'ika Jibrilu an yatara alahu fi suratihi tunda yana zuwa gurinsa a surar mutum ne ranar sai ya roƙe cewa ya dan uwana jibrilu ka nuna min kai mana asuran da Allah ya halicce ka ka nuna min kai asuran da Allah ya halicce ka wato faƙala sai mala'ika jibrilu ya ce masa innaka lan tutiqu zalika kai ba za ka iya juriya ka kalle ni ba yace ina so in ganka asuran da Allah ya halicce kai ce ba za ka iya ba ba za ka iya ba to shine wato faƙala sai manzon Allah ya ce masa inni uhibbu an taf'ala a'a ni lalle ina so ina so in ganka cikin suran da Allah halicce ka a saboda haka a wani riwayan sai malaka jibrilu saboda ya san manzon Allah ba zai iya juriya ba a wani lokacin sai ya ki sai ya ji kira daga sama cewa ka amsa roƙon masoyina saboda haka sai ya bayyana masa amma ai sai da manzon Allah ya suma da ya ganshi wato amma a wannan riwayan yake cewa fakar da rasul sallam fi lailatin muqmiratun wata rana manzon Allah ya fita a dare daren farin wata fatahu jibrilu fi surati sai ga malaika jibril ya zo masa a surarsa wato fagasha ala rasul sallam manzon Allah sai ya suma suma faqa sannan ya farfado wa jibril alayhi salam muznaduhu a lokacin malaika jibril ya kama shi ya rungume shi wa hidayatihi ala sadrihi ya sa hannun daya hannunsa a kirjinsa wal ukra baina katafai daya kuma tsakanin kafadunsa faƙala subhanallah ma kuntu ara shay'an min al-khalqi hakaza manzon Allah ya ce subhanallah tunda nake ban taba ganin halitta wato irin wannan halittar ba faƙala jibrilu sai jibrilu ya ce masa fa kaifa law ra'aita israfil ina kuma da kaga israfilu ne busa kafan tashin alkiyama yace inda ka ganshi kuma lahu isna ashara alfa jinahin yana da fikafiki guda dubu goma sha biyu jinahun mihabil mashariq fikafikensa ɗaya na mafudar rana wajinahum bil maghrib da yana mafaɗa rana wa innal arsha ala kahili al arshin ubangiji wato yana wato sama da kafadarsa ubangiji ya halin shi yasa Allah yake cewa wato wa yazidu fi khalqihi ma yasha'u Allah kadai ya san irin rundunar da ubangiji ya halitta a cikin samai shi yasa a wani guri yake cewa wa ma ya'lamu jununa rabbika illa huwa babu wanda ya san yawan rundunar ubangijinka wato sai shi shi Allah din shi shi kadai anzo Allah ya faɗa a hadisi cewa saman nan wata rana ne yana zaune da sahabbansa sai sahabban suka ji wata ƙara shikenan sai yake cewa a a a a yana zaune da sahabbansa ne yake musu bayanin rundunar mala'iku da suke cikin sama sai yake ce a cikin saman nan babu wani guri inda za a saka tafi tafin hannu ya taba face mala'ika ne a tsaye a gurin ya ce saman ƙara take ya ce kuma lallai ta cancanta ta ƙara domin babu wani gurin da tafi zai taka a cikin sama face akwai mala'ika ko yana yi wa Allah sujjada ko yana ruku'u ko yana tsaye yana tasbihi wa ubangiji a cike take dam da mala'iku sama saboda haka kaga halittar Allah suna da yawan gaske Allah ce inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle ubangiji mai iko ne wato a bisa dukkan komi ma yaftahi Allahu lin-nas min rahmatin ما يبتلي الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم Allah ya ce ma yaftahi Allahu lin-nas min rahmatin wato babu wani abu da Allah zai buɗa wa mutane ya yalwata wa mutane na daga rahama wato kamar arziki wato ko kuma wato ruwan sama fala mumsika laha babu wanda ya sai riki duk ubangiji in ya tashi ruwa babu wanda ya sai hana ruwan yawa za ka ga wani lokacin ruwan al- an same shi an same shi akai akai har yana zubar da gini amma a haka in hadiri ya haɗo mutane suna cewa yau dai da mun samu bushi yau dai da da an dan daga mana kafa amma ubangiji in ya ga dama haka zai saki ruwan mutane suna kokawan ce ruwa fa ruwa ruwa yayi ruwa yanzu kan muna dan san bushi kai mutum ya ce baya so kar ai ruwa ne ba zai fada ba saboda ya san ai maganan ya ka sassaba ne ko ta yi nauyi ya fada yawa amma dai zai fito da damuwarsa a fili ya ce da za mu samu dai dan bushe kan da muna so katangun kasan nan dole sai da bushe to ka gani to a dai mutum bai ya san ruwan ne sun da ya ga hadirin to kaga kenan ba wanda ya isa tare da mutum ya isa tare a lokacin da hajjira ne ta zo wani zai ce a- a a bari cikin bayo sai mun dan samu sai mun dan samu bushi to amma babu wanda ya isa shi yasa haka Allah ya ce wato ma yaftahu Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha duk wanda ubangiji ya wato ya yi musu budi na rahama to babu wanda ya isa tare saboda haka ga wannan shi ma kadai zai sa mutum ya kare imani da Allah ya san Allah ne mai bayarwa diran da ka rasa to kar ka dora wa kowa kar ka ce an sama hannu kar ka ce an ma kaza an ma kaza a Allah ne bai baka ba ka koma gurin Allah ka je ka nema Allah zai baka Allah ya ce wa ma yumsik duk wanda Allah ya rike rahamarsa bai ba su ba fala mursila lahu min ba'dihi babu wani bayan Allah wanda zai sake ta shi yasa in aka rasa ruwan ai ta kuka ai ta wa karshen ta dai sai an tattara an fita an je an roki Allah din sai kuma ga Allah ya saki ruwan Allah ya ce huwal azizu ubangiji shi mabuwayi ne wato al'azizu mabuwayi ne shine al-galibu ala amrihi wanda yake marin jayi akan lamarinsa wato al-hakim wanda yake wato gwani wato wato a cikin aikinsa na يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأني توفكون Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane uskuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah ma da ya muku ku mutanen Makka ku tuna Allah ya ajiye ku a harami ya kuma hana a yi muku hari ya hana a kai muku farmaki ya hana wani azzalimi ya shigo wato ya zalunce ku a garin Makka Allah ya kiyaye maka wato duk wani dan ta'adda ba zai shige je ta'addanci a cikin garin Makka ba shine bi iskanikumul haram Allah ya zaunar da ku a harami wato wa muni algaratu an kun ya kuma hana a yi muku wato hari halmin kalikin gairu lahi shin akwai wani mai halitta ne koma bayan Allah yarzu ku mina sama'i wanda zai azuta ku ruwan sama in kuna bukata wal ardi akwai wani wato mai halitta ne koma bayan Allah wanda zai fitar muku tsiro in an yi ruwan saman wato in kuna bukata la ilaha illa huwa babu wani abu bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi shi kaɗai fa anna yufakun to me yasa ake kautar da ku wato gabarin kaɗai ta Allah ma iqrarikum bi annahu al-khaliqur razik duk da cewa kuna fara in an ce muku wane ne mai arzuta za ku ce Allah waye mai yin halitta za ku ce Allah to me yasa ake kange ku gabarin bautar Allah ko ku je kuna bauta wa gumaka na'am وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك نعم.
وإلى الله ترجع الأمور
je يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Allah ya ce wa in yukazzibuka in sun karyata ka ya Muhammadu akan zuwanka da tauhidi in sun karyata ka akan maganar tashin alkiyama in sun karyata ka akan maganar hisabi in sun karyata ka akan maganar azaba faqad kuzziba rusulun min qablik ba kai ne na farko ba sun ka- al'ummai sun karyata manzanni da yawa kafin ka wato fasbir ka yi haƙuri kama sabaru kamar da su ma waɗancan annabawan wato suka yi haƙuri wa ilallahi turja'ul umur ga Allah ake mai da dukkan al'amura a lahira fayujazil mukazzibina Allah zai sakanta wa masu ƙaryata manzannin nan wa yansurul mursalin zai kuma wato taimaki manzanninsa ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane inna wa'adallahi lalle alƙawarin Allah don ganin tashin alkiyama haƙƙun gaskiya ne fala ta gurran da kuma hayatu duniya kada ku bari rayuwar duniya ta ruɗe ku ku ƙi yin imani ko ku ƙi yin aiki mai kyau wala ya gurran na kun billahi algarur kada ku bari shaidan shine algarur me ya ruɗi ya ruɗe ku wato nan ga wajen Allah ya raba ku da Allah inna shaidana lalle shi shaidan
na'am na'am Allah ya ce inna shaidana lalle tabbas shaidan lakum aduwun abokin gabar ku ne fattakizuhu aduwan ku riki shaidan a matsayin abokin gaba Allah ya ce inna shaidana tabbas shaidan lakum aduwun abokin gabar ku ne fattakizuhu aduwan kuma ku rike shi abokin gaba ma'ana bi ta'ati lahi ku yi wa Allah ta'a in kuna so ku gaba da shaidan wala tuti'uhu in kuna so Allah ya so ku to kar kuma ku bi shaidan domin in ka bi shaidan kamar kana gaba da Allah ne in ka bi Allah kuma kamar kana gaba da shaidan ne Allah ya ce inna ma yad'u hizbahu shi shaidan yana kiran jama'arsa ne wato wato kafirai liyakunu min ashabi sa'iri dan da shi da su su zama daga cikin yan wuta wato shi da'awar da yake kenan ya fi so ya sami yan majalisa masu taya shi wato zama a gidan wuta Allah ya ce alladina kafaru alladina kafaru lahum azabun shadid Na'am.
walladina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun karim ubangiji ya ce alladina kafaru lalle waɗanda suka yi kafirci su kam lahum azabun shadidun suna da azaba mai radadi a gidan lahira walladina amanu wa amilus salihati amma waɗanda suka yi aiki mai kyau suka yi imani suka yi aiki mai kyau lahum magfiratun su suna da gafara ubangiji ya hada jama'a biyun duka sakamakon jama'a biyun duka a cikin wannan aya guda ɗaya dangane da kafirci ba ambaci wani aiki ba aka ce wallazina kafaru waɗanda suka yi kafirci su kam in sun in dai kafire ne ba maganar aikin su ba aikin da suka yi mai kyau ne a'a mara kyau ne kurum in dai sun yi kafirci to ai sun kuma rufe duk abin da suka yi kafircin nan ya lullube shi yawwa ko sun yi aiki mai kyau ba zai amfane su ba shi yasa ba a ce wallazina kafaru wa amilu sayyiati ba ba a ce waɗanda suka yi kafirci kuma suka yi mummunan aiki ba a inda kai kafirci to shikenan kai kororuwan sauran kananan ko ba ambace su ba babu damuwa sun shiga ciki amma in kana da imani to kuma dole sai an ambaci aiki mai kyau yawwa in an ce wanda ya imani to lazim kuma sai ya aiki mai kyau saboda haka abokin tafiyar imani shine aiki mai kyau kullum Allah haka yake hada su alqur'ani dan ka ce ka yi imani to kuma yanzu ana jira kuma a ga hannunka da kafarka cikin aiki mai kyau yawwa dole sai ka aiki mai kyau abin da yake mala kyau ka bai shi ka nisance shi ka yi kokari kuma wato wajen aikata aiki wanda yake mai kyau kowa san aiki mai kyau ubangiji ya ce alladhina kafaru da waɗanda suka yi kafirci su kan lahum azabun shadidun suna da azaba mai radadi walladhina amanu wa amilu salihati amma ga masu imani da aiki mai kyau su kan lahum magfiratun suna da gafara wa ajrun kabir da lada wanda yake babba mala yace haza bayanu mali wa mu wato haza bayanu wannan bayani ne ma li mawafiqi shaytani wa ma li makalifihi bayani ne wanda ya hada waye ya bi shaydan waye kuma wanda ya saba wa shaidan wanda ya saba wa shaidan shine mai imani da aiki mai kyau wanda ya bi shaidan shine kuma wanda ya kafirci wato kuma ya je ya ci gaba da miyagun ayyuka na أفمن زين له سوء عمله فرئيه حسنا نعم.
فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء نعم.
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات مم.
إن الله عليم بما يصنعون malaman tafsiri suka ce wannan ayan ta sauka kan Abu Jahil ne da mutanansa Allah ya ce afaman zuyina lahu su amalihi yanzu shin mutumin da wato shaidan ya kawata masa wato miyagun aikinsa bi tamwihi ya juya masa mummuna aiki yake fa amma sai ya juya masa fara'ahu hasanan sai yana ganin abu mai kyau yake yi shine wato yanzu ka hada shi kamar wanda Allah ya shirya ma'ana ai ba za su hadu ba fa inna lahi dhullu man yasha Allah yana batar da wanda ya ga dama ne wa ya hadi man yasha ya kuma ya shiryar da wanda ya ga dama saboda haka ya rasulullahi fala tashab nafsuka alaihim hasaratin kada ka halaka kanka saboda takaici da bacin rai Allah shiryar a hannun Allah take manzon Allah yana jin zafi da radadi ya zo da shiriya ya zo da abin da zai wanzar da rayuwarsu duniyarsu da lahirarsu cikin ni'ima da ɗaukaka amma kuma sun butulce masa sun kafirce masa sun fito sun yaƙe shi sun ma yaƙi duk wanda yake so ya tafi da shi su to dole ya ji ɓace layi babu abin takaice a ce ka zo da alheri a ce yan uwanka na kusa na jini su za su fara butulce maka yawa su za su fara butulce ai su ya kamata zo su yi murna su rufa bayan ka tunda ai duk abin da ka zo da shi ɗaukaka su ne balle ma shiriya irin na musulunci amma bare ya zo ya musulunta ku yan gida ku ki musulunta wannan akwai dole manzon Allah zai ji rashin dadi tunda ya san alherin da ubangiji ya tanada a wanda ya musulunci shi yasa sai Allah yake lallashin sa yake ce masa afaman zuyyina su amalihi tunda ai Abu Jahil bafansa ne afaman zuyyina su amalihi yanzu ka hada mutumin da wato wato aka kawata masa mummunan aikinsa na kafirci wato fara'ahu hasanan sai na kallonsa abu ne mai kyau Allah ya ce to ba za ka daidaita su ba wanda Allah ya shirye shi aba zai daidaita da wanda yake Allah ya tabatar da shi ba Allah ya ce fa inna lahu yudhillu man yasha Allah ne yake batar da wanda ya ga dama da adalcinsa wa yahdi man yasha ya kuma shirye da wanda ya ga dama da falalansa da gamdakatar dinsa saboda haka ya rasulullahi shiriya da bata a hannun Allah yake fala tashab nafsuka alaihim hasarati kada ka halakar da ranka saboda wato damuwarka da abin da wato wayannan mutanen maka suke ciki wato shine big timamika Allah yuminu saboda damuwarka da cewa ba su imani ba inna laha alimun bima yasnaun Allah ya san wato abin da suke aikata mala yake cewa wannan tahsin din da Allah yake cewa far'au hasana sai suka ga wani lokacin mutum yana mummuna aiki shedan sai na kawata masa mummuna aiki na sai na gansa kamar abu mai kyau yake kamar abu mai kyau yake yana ma alfahari da abin da yake kuma gashi mummuna abu yake amma yana alfahari wato da abin da yake din kamar wato kyakkyawan aiki yake malam yake cewa to wannan at-tahsin din wato shine bi an galaba wahamuhu ala aqalihi shine wato tunanin mutum sai ya rinjaye a kansa gashi dai abin da kake barna ne barna kake yadawa amma mutum sai ya ga ai kyakkyawan abu yake yi kamar abin yana bada wata gudumawa ne kamar mutumin da zai da zai sunnanta wani wato wani wasa gashi dai saba wa Allah ne karara a ciki amma a hakan so yake mutane su yabe shi akan abin da yake yi kamar wani hidima da yake yi na, na, na, na kawowa wani abu da, yake faranta ran mutane ake yin taro ake samun kaza ake samun kaza duk da cewa wannan abun barna yake yadawa amma a ransa gani yake kamar wani abu ne da ya cancanci ma wato a yabe shi to shine malai yake cewa fara'al haqqa batilan idan har mutum wato ya samu irin wannan wahamin hankalinsa ya gushe bai ga barnar da yake a matsayin barna ba yana kallanta a matsayin abu mai kyau ya ce fara'al haƙa batilan sai ya rika ganin gaskiya kuma ƙarya ne wato kyakkyawan abu kuma mummuna ne wal batilu haƙan barna kuma sai ya ganta ita ce gaskiya wa amma man hadahu lahu amma mutumin da Allah ya shirye da shi faqara al haqa haqqan fattaba'u shi zai gane gaskiya gaskiya ne kuma zai bi wara albatila batilan bahu kuma zai gane ƙarya ƙarya ne bahu kuma ga ya nisance ta amma da zaran ya samu takayidi ya samu zabiya wato sai ya rika ganin abin barnan nan wato shine kamar wato abin da yake shine daidai saboda haka ba zai ga munin abin da yake yake kai ba wato a haka ma so yake mutane suna yaba shi akan kokarin da yake yi Allah ya ce inna la halimun bima yasnaun lalle ubangiji yana sanar da abin da kafiran nan suke aikatawa فيجازيهم عليه كما زي مساكيا وتوكاي والله الذي والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور نعم وبنجي يتي والله الله da ya kamata a bauta masa shi kadai a kaɗe tashi shine allazi arsalar riyaha wanda ya aiko iskoki wanda suke wato taho da hadiri shine fatusirin sahaban sai su motsa hadiri wato shine yace yace hikayatul halil madiya malam usman kaga irin karatun jiya ko ka lura ko yace maka li hikayatul halil madiya kaga yadda karatun ya koro yace wallahu alladhi arsala riyaha ka gane ba arsala riyaha da sai ya zama wato fasarar sahaban ko fasarar sahaban kaga sai ce fatusiru sahaban ka, ka, ka gani ko sai zo ya kawo shi da, da, da fi'ili mudari wato shine yake cewa wato fasukunahu sai muka shayar ila baladin mayitin zuwa gari wanda yake macece Allah ya ko iskoki da suka zo suka motsa hadiri suka motsa girgije wato suka taho da girgijen nan sai zo ya ruwa da ya ruwan nan Allah ce fasukunahu sai muka shayar ila baladin mayitin zuwa ga gari wato wanda yake wato macece mun gane da aka shayar da wannan garin fa ahaya bihil arda sai Allah kuma ya raya ƙasa da wannan mamakon ruwan saman ba da mutuwa bayan ƙasa ta mutu Allah ce kazalikan nishuru to hakan nan dai ake tada mutane a kaburburan su mutum zai mutu ya diddige ya zama ƙasa hakan nan kuma za a tada shi dai a cikin kabarin nasa mun gane ko a wani hadisin a aka ce in lokacin tashin alkiyama yayi ubangiji zai saki wani ruwa wanda za a samu kusan kwana arba'in ana yi kwana arba'in ana yi wannan ba bayan an tara alkiyama ko bayan duk an mutu duk an mutu kowa yana cikin kabarinsa wato mutane sun zauna a kaburburansu gwargwadon abin da Allah so su zauna daga baya Allah zai aiko wani ruwa mai kauri za a zo a yi shi tsawon kwana arba'in to wannan ruwan in ya shiga cikin ƙasa zai samu akwai wani kashi a kugun mutum shi wannan kashin kasa ba ta cinsa ajibu zanabin ake ce masa kashin kugu ne a wannan a jikinsa in yi wannan ruwan ya taba shi sauran gaggar jikin mutum kuma za ta tsoro kamar yadda idan ruwa da ki kwayar kasa a cikin kasa wato tsiro zai zai tsullo a cikin kwayar kasa to in wannan ruwan ya daki wannan kashin to daga nan kuma za a fara tada wato halittar dan adam hakan nan Allah zai tada halitta duk abin da ya diddige nan kuma zai dawo jikin wannan wannan abin din mutum zai dawo mutum a kabarinsa da an yi busa kuma kowa sai ya ture kasar da take kansa sai ya fito sai ya fito saboda haka a Allah yake cewa kazalikan nushuru hakan nan ake tayarwa kamar yadda kasa za ta bushe kamar yanzu nan da muke a samu makon ruwan sama bayan wata ɗaya ko biyu sannan aka samu ruwan sama ƙasar ta kumbura sannan kuma ta sake fitar da wato tsiro ta sake dawa wato koriya kamar yadda wato take koriya in a lokacin da ake samun ruwan sama to kaga wannan wato alama ce na cewa wanda ya wancan bayan ƙasa ta bushe aka yi mata ruwa ya yi mata ruwa sannan ta tsirar da tsiro to lalle zai iya tada mutum wato bayan mutuwarsa kenan Allah ya ce man kana rujul izzata من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسأل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور نعم Ubangiji ya ce, Man kana yuridul izzata, duk wanda yake neman ɗaukaka, yake neman ɗaukaka falillahi izzatu jami'an to ɗaukaka gaba ɗayanta ta Allah ne a duniya ɗaukaka ta Allah ne a lahira ɗaukaka ta Allah ne saboda haka falatu nalu minhum illa bi ta'atihi ba a samun ɗaukakar Allah kuma sai an yi masa biyayya saboda haka falyutihu mutum ya bi Allah wato sai kuma ya samu ɗaukakarsa a malamai suka ce wannan aya malaman tafsiri sun yi sabani a kanta wasu suka ce wato da Allah ya ce man kana yuridul izzata wanda yake neman ɗaukaka wato fa'inal izzata lillahi jami'an ɗaukaka tana wajen Allah gaba ɗaya sai suka ce man kana yuridu an yas'ala an izzatin liman huwa ga wanda yake so ya tambaya shin cewa wato buwaya ta waye fa qullahu lillahi izzatu jami'an sai ka ce masa ɗaukaka duka ta Allah ne ga wanda yake so yake da fatawa ya tambaya shin waye ne mai ɗaukaka sai a ce masa ɗaukaka gaba ɗaya ta Allah ne wannan wasu haka suka tafi da akan wannan fasara wadan suka ce abin da ake nufi man arada al-izzata li nafsi falataluhu min Allah duk wanda yake neman ɗaukaka akan kansa to ya je ya roki ɗaukaka wajen Allah kada tafi gurin boka kada tafi gurin mai tsubbu kada tafi gurin mai sihiri kada tafi ko ina ya je ya neme ta a wajen Allah ya dukufe addu'a mulki yake so a'a wani ɗaukaka yake so na wani shugabancin wani abu duk abin da yake nema takara zai fito a siyasa ya roki Allah madaukakin sarki domin daukakar a hannun Allah take Allah shi yake bada ita kuma zai bada ita ga wanda ya ga dama saboda haka duk mai nema ya roka a wajen Allah fa inna fa innal izzata lahu la lighairihi daukaka a hannunsa take ba a hannun waninsa ba wa talbuha yakunu bi ta'ati nemanta kuma ya tana samuwa ne ta hanyar yi wa Allah da'a wal iltija'u ilayhi da fakewa zuwa ga Allah wal qufa ala babi mutun yaje ya dukufa a kofar Allah yana ta roko ina ne kofar Allah ya shiga masallaci yaje dakin Allah innal masajida lillahi yaje ya zauna ya ta roko a masallaci Allah zai bashi saboda ya zo a hadisi man arada al-izzid daraini duk wanda yake neman ɗaukakar duniya da lahira falyutil aziz to yayi biyayya a maɗaukaki duk wanda yake neman ɗaukaka a duniya ko ɗaukaka a lahira to yayi wa maɗaukaki biyayya yayi wa al-aziz wato biyayya wa man talabal izzata min ghairihi ta'ala kasa min wasfihi duk wanda kuma yake neman ɗaukaka a wajen wani Allah to sai Allah ya tufatar da shi siffarsa siffar shi mai addu'a din mai nema a gurin wani menene siffarsa mai nema a gurin wani bawa ne bawa ne kaskantacce ne saboda haka kenan kamar ka ce duman da ya je ya nemi ɗaukaka a wajen wani wanda yake ba Allah ba to Allah sai ya tufatar da shi kaskanci ba zai samu biyan bukatarsa ba malam yace li'anna wasfal abdi az-zulli domin siffar bawa shine kaskanci wa wasfullahi al-izzi siffar Allah kuma shine ɗaukaka kenan wanda ya je ya nemi ɗaukaka a gurin maɗaukaki sai Allah ya bashi ɗaukaka wanda kuma ya je ya nemi ɗaukaka a gurin kaskantacce sai Allah kuma ya kaskantar da shi famanil ta za ilallahi duk wanda a wajen neman biyan bukatar sai je fake a wajen Allah kasahu lahu min wasfi Allah kuma sai wato ya tufatar da shi daga siffofinsa siffofin Allah shine al'izu al'azizu Allah mabuwayi ne Allah maɗaukaki ne shi ma mutum yana neman ɗaukaka sai je gurin Allah to Allah kuma sai ya bashi ɗaukaka wa man iltaja ila al-abdi amma wanda ya fake a gurin bawa kasahu Allah min wasfi zalika al-abd Allah sai ya tufatar da shi wato daga siffar wannan bawa din na'am saboda ya zo hadisi man ista'adda bi qaumin aw rasahu Allah dhullahum duk mutumin da ya nemi ɗaukaka a gurin mutane Allah zai gadar masa kaskancin wannan mutanen ubangiji ya ce man kana yuridul izzata duk wanda yake neman daukaka falillahi izzatu jami'an dukkan daukaka a wajen Allah take ta duniya wato ko na lahira fala tanalu ba a samu illa bi ta'ati sai hanyar yi wa Allah da'a ilaihi yas'alul kalimu tayyib gare shi wato kalmomi tsarkaka wato suke tashi ma'ana kalmar la ilaha illahu zuwa ga Allah take tafiya wal amalu salihu yarfa'uhu kuma haka na shi yake ɗaukaka aiki mai kyau ma'ana ya kabilu Allah shi yake karban aiki mai kyau walladhina yamkuruna sayiati kaga kafirai da suke kulla makirci miyagun makirci wa annabi sallallahu alaihi wasallam a gidan shawara shine darin nadawa min taqayidihi wai aka manzon Allah daure a kurkuku au qatalihi ko a kashe shi au ikrajihi ko a kore shi a garin makka Allah ya ce lahum azabun shadidun waɗannan mutane suna da azaba mai radadi wa makar ulaika huwa yabur makircin waɗannan mutanen wato yana tafiya zuwa ga lalacewa ne mana ma, wannan makircin nasu wato yana tafiya zuwa ga lalacewa ne to makircin su ya tabe Allah bai ba su nasara ba har manzon Allah ya isar da sakonsa a Makka shekara goma sannan kuma ya hijira ya koma Madina ya isar da sakon Allah shekara goma sha uku har sai da ya isar da saƙon Allah da ya aiko shi ya bawa abin da ya same shi daga cikin wato abin da suka shirya masa wallahu kalakum min turabi wallahu kalakum min turabin summa min nutfatin summa ja'alakum azwaja وما تحمل من أنثى ولا تلو إلا بإذنه وما يؤمر من مؤمر ولا ولا ينقص من أمره إلا بكتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحر وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا منه زجاج ومن كل تاكلون لهما دريا وتستخرجون هلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواكر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويولج الليل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري أجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من كدمير نعم.
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل كبير na'am kuma saboda lokaci za mu tsaya saboda waɗannan ayoyi waɗansu ayoyi ne guda tara wanda Allah maɗaukakin sarki yake tunawa ɗan adam wato don gane da ni'imar da ya masa ba ayoyi guda tara ba ni'imomi guda tara da Allah ya ambata cikin wayannan ayoyi guda uku zuwa hudu a don gane da ni'imar da ubangiji ya bawa wanda ya cancanta ya bauta masa ya kaɗe tashi ya kuma wato gode masa wanda yake insha Allah ta'ala a za mu tashi da su a darasin mu da gobe in Allah ya raya mu abin da muka faɗa daidai muna roƙo Allah ya karba mana ya ba mu lada wanda mu kuskure Allah ya fi mana